إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haɗuwar mu da kuwa wannan darasi na littayi alwajin fi fikir sunna wal kitab al aziz yau insha Allah za mu tashi bayan ƙarshen karatunmu na sati da ya wuce baban menene najasa ya yi bayanin abin da ake kira da najasa ma'ana ƙazamta to yanzu kamar da asali littayin inda za mu yi shi a takaice mai suna alwajiz yana takaita maka masala dukkan masala in ya zo zai takaita ya kawo dalili mai kari mai hujja kan wannan masala kuma ya ci gaba ba tare da tsawaita bayani ba kan wannan misala komi ya so kawo dalili da ya ce kaza kaza na mai dalili naiwa shi ne fikihu ta magabata na kwarai duk abinda aka ce ma kaza ana yi ko ba a yi halak ko haram ba kurin ba a haramta a halitta ba tare da wani dalili wanda ka dogara kan shi don haka duk abin za mu doka insha Allah masala bayan masala kowace in aka ce kaza kaza ne za ka dalili a takaice ya tabbatar maka da wannan mas'ala ko da ka wuce gobe ka zamanto malamin wannan mas'ala ka santa za ka ba da dalili kan wannan mas'ala yanzu zai ke cewa mimma kamar dalilu ala najasati daga cikin ababen da dalili ya tabbata kan cewa abu kaza najasa ne ya ce najasa abinda ba za ka yi ba sallah da shi najasa dole sai ka wanke ka kusanci Allah da shi idan ya hada cikin ruwa ya bata shi idan ya jirgita ruwa ya ce abinda yake daga cikin abinda dalilai suka tabbatar cewa najasa ne ya ce baulul adami wa ga'idu wutsarin dan adam da bayan gari shi wannan dalilai sun zo sun tabbatar da wutsarin mutum najasa ne kashin mutum na jasa don akwai in kace sa ce dan adam ya shiga dabbobi akwai wanda yake nasu halaka ne akwai wanda akwai wanda yake haramu ne sai ta maka ana dan adam kullun shi najasa ne wutsarin shi da kashin shi amma za a samu sauran dabbobi wutsarin halaka ne haka najasa kin ba kun yi wace ba kashin misali wannan zamu je bayani akan su shi da na mutum ne ya faɗa sai ya ce an malƙai yanzu ke yanzu kama dalilin me yasa aka ce kashi najasa ne haka gudun ga dalili ya ce fali hadisi abi hurata radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala idza wadi ahadukum bin ali al-adha fa inna turaba lahu tahu wannan ruwaya da abu dawud ya ruto hadisi tabbatacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya taka azamta ko najasa da takalmin shi fa inna turaba lahu tahur kasa ita take tsarkake wannan najasa ta jikin takalmi anan kaga zama kenan ashe takalmi akan kusanci Allah da shi aka yi sallah da shi wannan nasi zai zo gaban shi ga nasu shi tafatattu wanda cewa takalmi in dai mai tsarki ne ana sallah da shi in dai mai tsarkin tabbas kuma a nan za mu cewa kenan sauki na musulunci sau takalmi abu ne na yau da kullum har ma aka yi sauki kan najasar takalmi akan saura har ma gaba dama ba sai ka wanke ba dan cewa fa inna turaba lahu tahu kasa ta tsarkake ba kai da goge ka goga kasa kun ka kare bai ka sa ruwa ba saboda sauki na musulunci kasa take tsarkake takalmi ba ruwa ba ba ya sa ruwa ba wanki yanzu dai anan yace wal adha me adha yace kullu ma ta'azzaita bihi min an-najasati wal qatar wal hajar wal shawk wa ghayr zalik an ce al'ada dukkan abin da mutum zai cuta da shi na najasa ne wata kazamta ce dutse ne wata kaya ce da mai cutar ana kiran shi al'ada amma yace wal muradu bihi fil hadith amma anan wannan ruwa da aka kawo ta idan wata ahadukum bin ahli al'ada dan ka taka al'ada anan ana nihin annajasatu kama hu wadi anan al'ada anan ba ana ni ba ta kaya bace ba ko ta dutse a ana ni al'ada ta najasa kenan wannan shine kenan tabbata kenan wannan kenan najasa wajibi a wanke in kun ga wanke ta wankewa da ƙasa in ta takalmi ce wannan shine magana nan al'ada ta sake da kama hujja cewa ta misali kenan bayan gari ta al'adha kalmar adha anan shi doka magana yace wa amma baul dalilin cewa wutsari shi ma najasa ne fali hadis anas anna arabiyan bala fil masjid bala fil masjid فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزلموه لفظ يزو كان نجسة الوزاري wata ruwaya ta Anas bin Malik iya bada labarin cewa wani balaraban kauye ya zo balafin masajid ya yi wutsari a cikin masallaci faɗan aliyar ba da ƙon daga cikin mutane wasu ta aka fice za a haushi mutumin daji ne sabon zawa bisa abin da ake ciki ba don asali ma wata ruwa da mawatar muziru ta ibn maja da ya zo sallaye iya sallaye iya karewa yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada annabi ce laqad tahajjat wasi'an yace Allah ka ji kaina da ni da Muhammad kaga ji kan kowa tare da mu annabi ce ka matsi abin fadi rahama ka ka ce mun ga dai a wannan yayi ta kafin magana nasan shi ma aka masa ba a kafin ma abin fara wannan da yazo abin da fara kenan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo shi to anan kenan sun mai ca za a haushi kyakkyawar karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sahabbai da'u ku bar shi wala tuzlimu kadda ku yanke shi daga wutsarin shi na yawa babar annabi tuni ya fara ya daga ya gudu wutsari idan aka mai ta yi tsorata ya kada kaga in misali a yanzu an ga ga wurin wutsarin ku zai ya kare a zuba ruwa a wannan wurin shi kenan huta to amma an mai ta ya rabu da wutsari je yau kaga aikin zai yawa amma an gane wurin tsarin zuba ruwan zai yawa amma yanzu gashi wurin da yayi an gani kuma yana ga ya aikata kuma ya yi zuba wurin bai dawo ba iya tsere shi kenan ban gashi ba tsere ya ce yanzu a haushi zai tsere karanta wace mai ku wuce ku bar shi kada ku yanke shi da ya kare na bai kira shi ya ce bawan Allah wannan masallaci bai dace wata najasa wani kazamta wuri ne na ambatan Allah da sallah da zakar ba wani ba wurin sallah ne da ambatan Allah ba mu ganin zarta nan ibe me yanzu da bace wallahi wala bace wala bil anni wala yusabbi anan bai zage ni ba bai aibanta ni ba cikin zuwa ga mu yace mashi babu kaza ba kaza kaga nan cewa kenan akwai karantar da cewa he karshe da aka mai haka yace falam qala falam ma farad da'a bidalmi ma fasabbu alai da aka kare da ya kare hutsarin annabi ce a ɗauko guga na ruwa aka kawo guga na ruwa aka zuba ba kare ba ka gana jasar an yi maganin ta kuma shi an mai cikin nutsuwa yadda zai fi inta inda aka saka ba ba tare da banna ta yawa mashi kyakkyawar karantarwa ta annabi sallallahu alaihi to anan hujja wannan malama a wannan wurin kurin kalmar cewa a zuba guga na ruwa kenan guga na ruwa guga ko ruwa iya tsarkake najasa kina wutsari najasa ne kuma can sauran lafaz alfasikin sun kawo cewa wannan wurin bai dacewa a sa najasa a wannan wurin masallaci ko zamta wannan shine kinan hujjar da ya kawo ya tabbata kinan wutsari yanzu kinan mu samu hujjar wutsari da bayan gari na dan adam kan wannan dalilai kenan da jasa ne shi kenan ya kare yanzu mu rike abu biyu wutsari da bayan gari na dan adam da jasa ne ga dalilai mun karanta da shi ma kalmar alwajir kenan takaitaccen bayani ka ji ka gane ga hujja an ce wutsari na jasa bayan gari na mutum na jasa ga dalilai shi kenan almadayu walwadayu akwai mazi akwai wadi alwadi almazi shi zai maka bayani yace amma almazi amma da ce mazi tafahuwa ma'un abayadun raqiqun lazij wani ruwa ne hori mara kabri mai yabki ya khuruju inda inda shahawa la bi shahawa wala dafaqin wala yaqbu futur shi mazi iya huta lokacin sha'awa labi sha'awa inda sha'awa labi sha'awa kenan lokacin samu wata sha'awa daidai samu sha'awa ta jin daɗi na abin na baligi amma shi bai huta da sha'awa ta jin daɗi na sha'awa irin na kenan mani a takaici wala da faƙin kuma bai kaɗauwa irin na mani shi wala ya kuma fito kuma ba a samun mutuwar jiki dalilin fitar mazi kinan bambancin shi da kinan mani abu uku ne mani iya wuta tare da sha'awa wajen mutuwar shi daɗin mutuwar shi kuma ana samun kaɗauwa kaɗauwa yake yi kuma an samu mutuwar jiki bayan shi mazi gurin sai yake cewa rubama la yi hasu da kuruji yakan yi mutum manzai zai hoto ba ka san mai hoto idan kurin ka shi kuru a cikinka shi ba a ce ya hoto ba ka san hoto ba ya ce wa kunu zarika lirajin ulamara kuma ana samu ga namiji ana samu ga mace wannan shi ne almazi shi ne mazi yanzu kenan ga siffa ga ma'anar mazi wani ruwa ne wari mara kabri mai yanki iya huta daidai sha'awa ba tare da ba kaɗawa ba mutuwa jiki tare da shi ko mutum zai huto ba ka san ma idan kun gaji shi ba ka san bakajin mutuwa shi ba ka jin kaɗawa shi kuma ya ce ana samu ga namiji ga mace wannan shi ne mazi yanzu ya ma ta'arifa mazi to me matsayin shi ya ce huwa najis to mazi shi ma najasa ne mazi na jasa ne mai hujja ya ce wani hada a manar nabi sallallahu bai kasar da zakar minu shi sai annabi sallallahu alaihi umarni in ya hutu a wanke zakari gaba daya in ya hutu an ali qal kuntu rajulan matha'a wa kuntu astahi an akala nabi sallallahu alaihi wasallam li makan ibnati fa amatu al-miqdad bin aswad fasalahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda sai zina da ke bada labarin cewa ya san wata matsala ko ta al'ada ɗabi'a ta yawan hudda mazi ya ce kun tura jirin matsa ina yawan hudda mazi ya ce ina kunyar in tabi anasar salama saboda matsayin ɗaya shi limakan da binati saboda matsayin ɗaya shi mana ni sirkin shi ina na ɗaya shi ina kuma mai tambaya irin wannan ta masala ta mazi sai na tura mikilarin asawar almikiran asawar shi na tura yawa annaba tambaya ta matsayin maganan mazi ko hudda mazi mai matsayin shi wanka za a yi yawan ya za a yi fasa'alahu mikidad ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan meye matsayin mutum wanda yake hudda yau mazi ko meye matsayin fitar mazi faqala annabi yake cin mikidad amsa da ya bashi ya gasila zakara wa tawadda mazi in ya wuto zai wanke al'aurar shi kuma ka yi arwalla bayan ka wanke ke ne bata arwalla wannan yanzu kenan shine mazi ya yi mata arifin shi kuma ya gaya maka matsayin shi iya matsayin najasa kuma ga hujja ya kare shi kenan yanzu sai ce wa ammal wadi amma shi wadiwa fa huwa ma'un abid sakhinun yakhruj in ba'da al-bawl shi kuma wadi wani ruwa ne hori tahin mai kabri ka kabra ya karju ba da iya huta bayan wutsari wani yakan ba da yawa samari wahala wanda bai yi ba karatu zai tsammanin mani ne don ganin wari ne mai kabri kamar yadda mani ke masalar da take ka haka akwai da wasu malamai na cewa ai shi wadi sai ɗan shekara arba'in ko shekara hamsin ke hutawa haila tijawa ba haka ba ne yana hutawa ga kowa duk da ke ba da ke iya hutawa iya hutawa illa bambanci da za ka bambance su da mani mani iya samuwa bayan sha'awa dalilin sha'awa wadi babu sha'awa tare da shi kuma bai hutawa kayan wutsari iya hutawa bayan wutsari ake ji ake biyowa baya bai hutawa ka iya zawa ne bayan an ƙarfi da ake biyowa bayan hutu kenan idan mutum ya ga wani ruwa mai kabri bayan ya ƙare wutsari ba mani ba ne ba wadi ne ba a mai wanka matsayin tsaye da wutsari sai yake kawo yace bayan ya gaya maka ce ga ta'arifin wadi ruwa ne ma'un abayadun sahin ruwa ne wari ka kabra ya kurju ba'da da baun iya hutawa bayan wutsari yace huwa najis kuma shi ma najasa ne ga hujja ga hujja shi an ibn abbas qala al manu wal wadi wal madai zai magana kan mani da wadi da mazi abdullahi ibn abbas yace amma lamani fa huwa alladhi min al-ghusl shi wuta mani shine wanda idan ya huta ake yin wanka dalilin wuta shi kenan mai kadawa ka kabra wanda ke hutawa lokacin sha'awa wanda ake jin dadi lokacin wuta shi wa amma alwadiyu ibn abbas kace amma shi wadi wal madayu da madi faqat annabi sallallahu alaihi wasallam yace ighsil dhakarak aw madhakirak watawadda wudu'aka lisala akwai nasan hadisi marfu kan haka ana ce kenan ka wanke zakarinka ibn abbas ke ka wanke zakarinka shin ta yi zakarak aw mazakirak nan jam'i ne na zakar mazakir duk da akwai ruwaya wadda ta tabbata na ga cikin sunan abi dawud sanan wurare cewa اغسل ذكرك وانثيك ko ya kasi da zakarar unsa yake wata lafazi ya wanke zakarin shi da tsuwawin shi su ma na wanke su lafazin ya inganta tabbas haka kenan a wanke wannan ababe nan ya ce wata wadda wudu aka da sallah kuma bayan an wanke kuma ka yi arwalla irin arwalla ta sallah yanzu dai ka kenan nan mun samu hujjoji na cewa da mazi da wadi najasa ne illa mazi da wadi ba a wanka dalilin fitarsu karamar sha ba a musu wanka kudin za a wanke su cike na yaro wannan wannan masala yanzu kenan mun rihi daga yau kai mai ji ko mai gani cewa dai in ka ga mazi a jikinka ko wadi hoto maka kudin za ka wanke al'aurarka gaba daya kuma ka yi arwallah shi kenan sai rautu ma la yi ukalu lahamu daga cikin abin da yake najasa kashin dabbar da ba a cin namanta dabbar da ba a cin namanta kashinta najasa ne kenan banda wanda ake cin namanta kenan daga nan yanzu ya ka ware duk dabbar da kasa ana cin namanta kenan kashinta ba najasa ba ka huta tun kana da amsa dan wasu ya ba da dama a sha ruwan wutsarin raƙun ma hannun magana ko da madara ko wannan da suka zo suka kama din ziyara suka samu matsalar yanayi ko annabi ya ba su dama su je su sha nonon raƙun ma da wutsarin raƙun ma haka annabi sallallahu yana bangaranta yana salla a cikin garken tsanan dabbobi ya salla a ciki cikin garken wurin makwancin tamakai da awakai da raguna kenan wannan nasi ya tabbatacce in misali ya kama a ce ga magani za a yi da wutsarin akuya wutsarin tumkiya inda ba na ba wani canyi da magani wanda yake gangan ciki tattafi kama ba na na canyi ba misali maganin faran masara maganin wani ciwon ciki aka ce maka a sha ruwan a sha wutsarin rago ko wutsarin akuya ko wutsarin rakumi dan ka sha halaka sha halaka ne ba na tana bane ba dan dabba ce wanda ake cin naman ta yanzu wannan bayanin da ya kawo na cewa kashin dabbar da take ba a cin namanta najasa ne mai dalili ya ce an abdullah na bin mas'ud قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال يتني بثلاثة أحجار بالله بن مسعود أنه سلام يتمشي النبي زي وتا من أن يتبرز معناه زي وتا بيان قريب ana ce ya ta yi daji haƙaran kara magana ne ya ta yi daji ya ta yi bayan gari duk ana ne kashi wannan ya bayan gari ya ta yi daji duk dai karin magana ne alkinaya ce ta bayan biyan bukata ta kashi kenan zai ta yi daji bayan gari za shi wutsari bayan gari zai lati dai bayan gari ya ce ibn abdullahi bin mas'ud ka zo mini da duwatsu guda uku don istijmar a sunna ana yi da dutse uku ya ce faujatu hajarai ne wadda su tema na samu duwatsu guda biyu da kashin jaki rausa shi ne rausa shi ne kashin manan jaki na samu dutse biyu da kashin jaki na kamun shi fa'amsa kalhajarai ne wata rahar rausa ya amshi duwatsun guda biyu sai yadda kashin waƙal his rijisun hirijis ya ce wannan najasa ce nan kenan annabi sallallahu ya tabbatar da cewa kashin jaki dan jaki iya cikin dabba wata ke haram kenan najasa ne ba a yin istijmar da shi ba a goge kashi ko tsari da shi wannan shine hujjar cewa kenan kashin dabba duk haramu daga wanda aka kiyasi daga jaki duk sauran makina haramu kashin su najasa ne magana kenan ginin zan ka ta kashin jaki sai ka wanke kayan kai sallah kuma ba kai ba sallah inda yake inda yake wutsari ko inda yake tsayawa sauransu inda yake wutsari sauransu yanzu sai damul haid jinin haila nisa da ce ba addam jini kunan sama da mai magabata akwai bayanai ko saɓani kan sauran jina ne akwai jinin da ake cewa ba haramun bane ba mana ba najasa bane ba dukkan jini haramun ne ta amma maganar shi najasa ne ko kuwa za mu je bayani a gaba za mu ga bayanin mas'alar matsayin shi jini najasa ne mai zuba a jikin mutum ko mai zuba a jikin dabba ko ko ba najasa bane wannan bayani ne a gaba insha Allah yanzu ne wannan qat'an na haida kurin najasa ne jinin haila na mata shi qat'an najasa ne kurin kuma me dalili akan haka an asma bint abi bakar qalat ja'at imra'atu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ihdana yusibu thawbaha min dam al-hayd kayfa tasna fa qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahu thumma tusalli fihi asma bint abi bakar take ba labarin cewa wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ihdana yusibu thawbaha min damin hayd ya rasulullah dayan mu kenan cikin mata dayan mu jinin haila kan taba tuharta kaifa ta sana ya za ta yi in jini ya taba tuharta yankewa za a yi wankewa za a yi sai ce ta hutu sun mata ƙursu sun matanta bilma alhad kaman a kankare ko a ce a murji a kankare a bushe shi ana yin shi a waje abin da ya bushe alhad a kankare a ce alfark da kusa mana da alfark a kankare an kankare ta sun mata ƙarusu alkars ana zuba ruwa ana gogewa da furci ana kankarawa don jini iya kama da kyau ana zuba ruwa ana sa furci ana kankarawa kenan ta kankare misali farko ta mulki ta mulki ta mulki bayan ta kankare kuma ta rika zuba ruwa tana kankarawa da harcenta don ya wuta bayan ta kankare mana busheshe saura ta sa ruwa ta goga ta goga da yatsanta sun matan ta hau bilma kuma ta wanki da ruwa duk wannan mataki ne na wanke jinin haila ka kenan zaman shi na jasa shi ka wuyan wannan matakaiya na wannan mataki a kankare a goge a sa karfarce kuma a wanki saboda na tisa ne wannan abin da ya akwai ruwa da cikin sunan turmuzi da albani ya tabbatar da hadisan wanda take ce haula ta ce fa'ilin mazhabin dam ya ce fa'ilin ma ka fikir ma wala duruki a furu ta ce ya rasulullah khalad ta ya rasulullah idan wannan abin ya wakana na wanke jini na yi na yi kasance matsala ka shiga an wanke shi amma ga tashkin jinin dugun akwai kamar jinin iya nan ga gurbin shi ta ce idan na wanke kuma da gurbin jini ya zan yi ya ce ruwa ya ishe ki wannan gurbin tashkin jini bai cutar da ki kina idan mutum ya wanke dukkan ma na jasa irin mai riƙe wuri ka wanke ka goge da tabanta taban na jasa bai cutar da mutum kan wani ruwaya wani shi ne za mu ɗauka kan hausa duk da abin lokaci ya yi wannan shi ne a taƙa arzikin za mu ɗauki yanzu mu samu hujjoji na cewa wutsari na mutum kashin mutum na jasa ne mazi na jasa ne wadi na jasa ne wannan shi mai kuma da kashin dabbar da ba a ci shi ma najasa ne kuma shi ma jinin haila najasa ne kuma idan an wanke an wanke gurbin da ya saura na ja bayan wankewa bai cutar da kai kenan a ce zai illa bai illa komi wannan shi na ga alama sai to dan sauran kada sai akwai dan saura kenan lokacin lu'abul kan kuma miyan kare shi ma najasa ne mai hujja an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idha walaga fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bi turab ko me zaka hujja ya ce miyan kare najasa ne mai hujja ruwa da abu hurairah ya ruwato radiyallahu anhu ruwa da ibnu majah ya ruwato haka imam haka imam bukhari ka ruwaya sauransu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahur ina ahadukum idza walaga fil kalb tsarkin makayin dayan idan kare ya lallagi a ciki ya isa halishi ya isa ya ciki tsarkin wannan makayin an yi gasar su ba mara ka wanke su bakwai kuma ta ula wani biturab ta warko a sa ƙasa wannan abin zaɓo kanan hujjar shi cewa da wata tahur tahuri ila alikum sarkin makayi kenan ya zama kenan najasa ce kenan ya zama najasa abin da ka dauke shi wankewa so bakwai a sa a wankewa ta horko a sa kasa wanda sauran bayani wanda za mu ɗauka akan wannan bayanin mas'alar ƙarhin najasa ko illar miyan kare bayan najasa ne iya da illa domin ko hutsari ko mazi ko madin ta sanar da ba wanda aka ba wannan hukunci na wankewa so bakwai in ba miyan kare ba magabata sukan ce ta abudan kuram mun huta amma suna ko dalili me kawo ba ce a wutsari haka ba ba ce a mazi haka ba ko wani wadi amma shi miyan kare a ce sai a yanki so bakwai ta iya najasa ashe akwai dalili magabata sun huta sun zabi gun ta abudan haka aka ce kurum annabi ya ce kurum zamu yi dan bauta dan bin umarni kurum amma binciken dan adam yau da gobe dan adam a iliminci hakika ya tabbatar da karhin illar cutar da take cikin miyan kare lokacin da ke lallaki microbe ne mai karhin gaske wanda ina ga a gaba insha zamu bayani kan masalar amma da tabbata akwai dalili cewa kullum idan manzo Allah ce kaza in dai ya tabbata ya hoki ilimin ka ya kai gano bai kai gano ba kurin ka haka ne kurin sadaka Allah rasul samina wa dana kurin ka huta amma cewa da saba hankalin ka ci a za ka halaka yanzu da yanzu nan ma ke samu hujja ta cewa miyan kare na jasa ne kuma ga dalili annabi ya ambaci abin ma da ya sa ilan lagi a ciki sai an wanke su bakwai na harko a sa kasa Allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته